الحمد لله الذي أرسل محمدا رحمة للعالمين وقال في حقه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عباد الله اطلبوا العلم وعملوا به وعلموه الناس وخصوصا علم الفقه والتوحيد فلقد أثنى الله تعالى على نفسه بالعلم عدة مرات وقال تعالى وهو السميع العليم وقال تعالى أيضا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء وأثنى على العلماء وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء ومع فساد بعض العلماء فالخير فيهم لأنهم إن فسقوا كفر الجهلاء وقليل العلم خير من كثير العبادة فقد قسمهم الله إلى ثلاثة أقسام فقال جل من قائل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومن يرد الله ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم عباد الله تعلموا العلم فإن تألمه لله حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه وبذله لأهله قربا لأنه معلم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في القربى والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الخلاء إذا جئت أن تلقى عدوك خاسرا وتقتله هما وتقتله غما فرم للأولى وازدد من العلم إنه من ازداد علما زاد حاسده غما يرفع الله به أقواما ويجعلهم للخير قادة وأئمة يقتفى آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم وترجب الملائكة في خلقهم وتمسههم بأجنهتهم ويستغفر لهم كل رطب ويابس وهيثان البحر وهوانه وسباء البر وأنعامه فكن عالما أو متعلما أو سائلا أو محبا لهم فاستعيدا وصلى الله على من علم الناس الخير وسلم تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون godiya ta tabbata ga wanda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rahama ga talikai da baki ɗaya. Rahamaniyarsa ta haɗa shi Allah shi ne rahama, kuma sai ya ce ma naka illa rahamatan lil alamin. Rahamaniyarsa ta haɗa da saka ilimi shi ne abin gadaran al'ummarsa. kowane irin fanni na duniya da na lahira ba a yi masu ilimi irin na al'ummar manzon Allah Allah ya jinjina abin da ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na sanar da kai wallahi abin da baka zama ka san shi ba kai wallahi falalan da na yi maka yana da girma ilimin da ya bashi yake cewa wallahi falalan da na maka yana da girma Allah ya salati ya aminci a gare shi ya yi ma danginsa ya yi masa habbansa ya musu aminci aminci mai yawa bayan Allah mu nemi ilimi mu yi aiki da abin da muka koya ba tarin ilimi kawai ka zama kamar yadda aka faɗa a taura kar ka zama kaman fitila kana haska wa mutane kai kuma kana bakanta kanka ana muke neman mu samu bakin bakin fenti bakin gawayi a jikin fitila in ka taba samanta amma kuma ita kike haska mutane to kar ka zama haka ku koya wa mutane ilimi musamman ilimin fiqihu ilimin fikihu wanda yanzu fi tsararru lalatattun wasu masu da'awan ilimi ko sunna suka nuna yin sama ƙauyanci ne kuma yin sa ba addini ba ne ma sai a ce maka ina ruwanka da fikihu ka je ka nemi kitabu wa sunna wannan tantagaryen jahilci ne da batar da mutane duk wanda ya ce ka bar fikihu ka nemi kitabu wa sunna wallahi fasiki ne a addini yake so yaudare ka domin kitabu wa sunna su ne ma fikihu daga cikinsu ake ɗebo fikihu amma kitabu wa sunna ba za su ciyu ga talaka ba ya za a ce wa talakan addini kawai ya ɗauki ƙur'ani ya nemi addininsa a ciki ta yaya za ka yi ka samu ƙur'anin shi ne fa wanda mukan akan ɗan yi a yi wata guda ana fassara masa wasu 'yan surori a cikinsa shi ma sai an samu malami ƙwararre ya zauna yana gaya masa ga abin da ake faɗa a ciki istin baɗin hukunce-hukuncen cikinsa kai kana jahiliya za ka yi ka gane wannan ko sunna su ne asalin fikihu amma naka ne ba zai ciwo gare ka ba kai talakan addini ya za a yi ka tsebi hadisai irin su buhari har kawai kana jahilin ka gane yadda za ka yi sallah da azumi a cikin hadisai wannan na malamai ne saboda Allah ya san malaman su ne za su gaya maka yadda za ka ci kitabu wa sunna ya ciwo a wurinka ga kitabu wa sunna sai kitabun yana ce maka fas'alu ahala zikiri in kuntum la ta'lamuna ko tun ba ku da ilimi ku je ku tambayi waɗanda suka iya karanta kitabu wa sunna suka gane suke iya fassara shi to an ce kai jahilin ka kawai ka je ka ɗauki kitabu wa sunna kokari ake a raba ka da malaman gari na gargari da suka gabata haɗa ka da wani jahili sabo wanda manzo Allah ya ce za su zo ƙarshen zamani bakinsu kamar reza wajen surutu amma babu wani abu na fikihu a kwalwansu sai ɗan kaɗan shi fikihu sukansa kafirci ne karka ji da wai duk inda ka ji wai kai a wurin ka fikihu abun banza ne ka soke shi to ka karin da domin ba malamai ne suka kirkiro kalmar ba ma kanta kalma ce daga wajen Allah kuma a cikin alkur'ani take kalma ce daga wurin manzon Allah a cikin hadisin manzon Allah take amma ta shiga cikin rubibi ba kowane mutum ne yake ganewa ba Allah ne ya ce law annam radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbitunahu minhum to wannan istinbadi din shine aikin malaman fiqh sorting out ideas not everybody can sort out idea to sorting out shine istinbadi a cikin littafin ka iya cire menene farilla me sunna me mustahabi kuma Allah subhanahu wata'ala ce ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa ba kowa ne zai je jihadi ba akwai wani jihadin daban ba na takobi ba walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu to ga wanda jahili ne zai gane fikiwa nan liyatafaqahu nan fikihu yake shi lamun nan na li na ta'alili ne ya'un nan ta ya ta mulari'anci ne ka cire lamun ka cire ya din liya ka cire shi wannan na ta'alili wannan na mulari'anci can ƙarshe da kaga wau da alif sunan sawawul jama'a yana nuna jam'i ka cire shi ka aje a gefe sai ka ga fiqihu a tsakiya anan aka samu fiqihu liyata faqahu in ka sai liyata ka cire shi faqahu fiqihu shine fiqihu don haka kalmar Allah sai shi yace a je a nemi wani ilimi kuma da sunan jihadi kuma a bar gari bayan da ake cewa wai ana raba yara da garinsu to Allah ne ce a raba su da garinsu laula na fara min kulli firqatin minhum qa'ifata abinda iyayenmu da malamanmu nan suka suka bar garin suka je neman ilimi umurnin Allah suka bi na fara min kulli firqatin minhum qa'ifatun wasu mutane daga cikin su duk su fita daga garin su su tafi wani wuri don me liyatafaqqahu su su koyo ilimin fiqhu fi dini a cikin addini wali yunziru qaumahum abinda wasu fasikai suke gani malami yana tashi na fara bayani a ce son son suna ne son son a sani ne son me to aikin Allah yake yi Allah ne yace ya zo ya yi ko baka so in kai ba za ka shirya ba wani zai shirya in yayo karatun ya dawo Allah yace ya zo li yunziru qawma su zo su mutanen su wa'azi la'allahum yahzaruna ko in an samu haka a samu mutane su tsalaci su su su kiyayi sabawa Allah karatu mai faɗi ne ba a mambari ake koyar da shi ba amma dole ne a gayanar da kai kuma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu to jahili ba zai gane ba dan da ya karatu ba yau ya karatu balle ma ya karanta duga balle ya karanta nahu balle ya gane inda kalmar ta bada cikin ribibi yufaqihuhu yufaqihu wannan ya ta mudari ce sai ka cire ta sai ka samu faqihu fiqihu kenan ku na karshe damirin wanda abin wanda ake magana da shi ne nan fiqihun ya fito dan uwa za ka fiqihu shine kitabu wa sunna su suka ce ai fiqihu kitabu yace li yatafaqahu sunna ta ce yufaqihu fi din to yanzu an raba ku da malaman fiqihu da wuya ka ga mutane suna karatun adali a jima'i babu wannan an ce ka je kai ka iya gane addini za ka tara mutum dubu ba wanda zai gaya maka me farillan sallah cikakku in ka gaya faɗa to makarantar fiqihu ya je zaure ya je sai dai ta maka ribibi a an za a yi sallah ga yadda sai dai kwatance alhamdulillah su da kansu sun da sun ce malaman su kwatance suke yi sai mu muna karban a cikin kanku yanzu kuma a da kwatance kwatance muka gudu kuma yanzu ana mana kwatance to ai karatun duk na kwatance ne babu tabbas dama manzo Allah ce Allah zai dauke ilimi haka habbai hankalin su ya tashi sai manzo Allah sai sahabbai suka ce yanzu za a tashi kenan kana malami ka jin kwalwan kai wayan Qur'ani babu fiqh babu sunna babu komai babu sai wani lokaci manzo Allah ya fito ya ga wannan damuwar nan sai ce ku saurara inna Allah la yanzi'u al-ilma la yaqbadu al-ilma intiza'an yantazihu min qulubi rijal Allah ba zai karɓe ilimi ta hanyar zazzarewa daga zukatan masu ilimi ba walakin ya qabalu ilma bi qabdil ulama zai ɗauki ilimi ne da har yin karɓar rawukan malamai ƙwararrun malamai da ɗaiɗaya da ɗaiɗaya suna ƙarewa kuma abin da yake faruwa kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da banan nan a Kano an yi asarar malamai da yawa amma Najeriya ba hatta idza lam yabqa alimun inji manzo sallallahu alaihi wasallam ina ce sunnar kake so to sunnar kenan me sunnar ga abin da yake har sai babu sauran wani ƙwararren malami in babu ittasazan nasu rukusan juhalan sai mutane su je su ɗauki wasu kawuna fanko wasu na ganin su malamai ne amma jahilai ne educate illiterate he thinks that he is knowledgeable but an ignorant somebody yana yana da ilimi jahili ne fa aftau bi gairi ilimin su rinka muku fatawa babu ilimi ai ka ji akwai wani jahili haka mutum na layi zai zo maka fatawa ne ai wanda yake ganin ya sani ko to maza Allah ce zai baka fatawa wanda ya baka fatawa ba an naɗa shi malami ba amma ba ilimi wa dallu wa adallu su bata kuma su batar da mutane saboda haka wallahi kowa ya koma in dai addinin nan da gaske yake yi ya je ya samu malamai ya karatu in ba haka ba abinda za mu gani nan gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya kirari wa kansa da ilimi a wurare da yawa yace shine mai ji shine masani yace ya san abin da yake gaban su da abin da yake bayan su kuma ba za su ke kewayawa da abin da ya sani ba sai abin da ya ga dama yake dan gutsura mu ya yi kirari wa malamai ya ce wanda suke tsoron Allah kawai daga bayan Allah su ne malamai Allah ne faɗi haka ko ka ce malamai sun lalace kaza kaza to dai Allah ya ce ba mai tsoron sa sai malami inna ma yake Allah min ibadihi al ulama to duk da dai akwai malamai na baka da suka ɓaci da yan kama kama da yan kwanta kwanta da sunan malanta da yan tijara da sunan malanta da yan lalata tunanin mutane da sunan malanta duk da akwai su amma duk da haka dai alheri yana cikin malamai ne yana cikin kuma neman ilimi ne saboda Allah da kansa ne ya raba masu ilimi gida uku yace sai muka gadar da wannan qur'ani ga waɗanda muka zaba kaga Allah da barata ya zabe su dukan su ya zabe su kuma awrasna alkitaba allazina safaina min ibadina to amma duk da an zabe su fa minhum zalimun li nafsihi akwai wanda ya sani ya tashi sani ya zalunci kansa wa minhum muqtasidun akwai tsakatsakiya wa minhum wa minhum sadiqun fil khairati akwai wanda kuma yayi fintinkau cikin ayyukan alheri dan haka Allah ma da kansa ya ce ya zabe su amma kuma ya ce a cikin su akwai na gari akwai kuma wasu dan dama dama akwai kuma lalata amma duk da hankar manta manzon Allah ya ce man yuridillahu bihi karam wanda Allah ke nufin sa da alheri zai ganar da shi fiqhun addini bayan Allah mu nemi ilimi don neman sa kawai ibada ne kana koyan ilimi kowane kalma da ka koya za a rubuta ma ladan ladan ibada sannan bitarsa ka zauna ka bude littafi kana ta bita tasbihi ne bincike a kansa ka buɗe wannan littafi ka buɗe wannan kana son gano wata mas'ala ta addini jihadi ne koyar da shi ga wanda baya da shi sadaka kake ba shi ba da shi ga masu shi ka tunar da wanda yake da shi shi ma ibada ne shi ne hanyar da ake gane halal da haram shi ne wato hatumiya na waɗanda suke mutane suke kallo su samu su tafi aljanna shi ne mai ɗebe ma kewa in kai kaɗai ne da yawa waɗanda aka tsare su a kurkuku daga masu ilimi suka ce ba su ji tashin hankali ba jahili shi yake jin tashin hankali sai zauna a sel dum babu abin da zai amma malami ko mai ɗan ilimi sai ya ta tuno wasu baitoci ya ta tuno wasu ayoyi ya ta bitotin wasu karatunsa da yake kwakwalwarsa ko da an hana shi takarda balle kuma ya samu ya samu takarda sai ta karanta kai kafiri ne aka tsare shi a kurkuku aka hana shi komai ya ce na musu wayo ban sani ba saboda ina da ilimi ana kawo min gwangwami sai in duba gwangwamin bambita sai in ta karanta abin da aka rubuta daga farko har karshe in an kawo min wani kwali sai in karanta in na tsinci wata takarda sai in yi ta karantawa waɗanda ba su san komai ba kuma suna zaune din cikin da saboda haka shi littafi yakan zama abokinka lokacin da kake kai kadai abokinka a wajen bakunta duk malami za ga da littattafai a cikin jakansa in ya je bakunta an kai shi daki sai ya bude yana ta nazari abinsa ko da baya da abokin hira jahili zai yi ba zai yiwu ba sannan mai hira da kai lokacin da kake kai kadai mai shiryar da kai ga abin da zai sama maka farin ciki mai taimakonka a lokacin da kake cikin kunci makaminka akan makiya adonka a lokacin da kake kadaice wani malami yana ce in kana son ka samu makiyinka a kaskance a wulakance ka nemi ƙarin ɗaukaka ka yi ta ƙara ilimi shi ilimi duk wanda ya ƙara yawansa shi kuma ya masa hasara sai ya ƙara bakin ciki da bacin rai Allah yana ɗaukaka wasu mutane da ilimi ya sanya su jagorori ya sanya su shugabanni da ake bin guragunsu kuma ake koyi da ayyukansu kuma ake aiki da ra'ayinsu mala'iku suna kwaɗayin ɗabi'o'insu har suna shafansu da fukafukansu Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wani abu da yake cikin kogi da yake cikin ruwa da yanda yake cikin sarari daga dabbobi suna nema musu gafara don haka ka zama malami ko ka zama mai neman ilimi ko ka zama mai tambaya ko ka zama mai so gare su mai kuma neman su ganar da kai abin da yake wurin su kar ka zama na hudun su ka halaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka haka sai ka rayu a cikin arzikin rayuwa ta duniya da ta lahira sayyidina aliyu Allah ya kara masa karama ya ce la faqara ba'da ilmi babu wani talauci bayan ka yi ilimi bayan da za a yi katalautu duk lalacewar masu ilimi yanzu a ilimin addini ba za ka ga alaran ma yana da ko ba sai yayi ta abinci Allah ya hana wannan ko ta yaya sai an samu abin da zai yi ba za ka samu wani malamin fiqh sai yayi da ko ya ta abinci ba ko kuma sai ya je bara duk da ilimin sa na fiqh ba za ka samu haka ba za ka samu dan boko ko da dan boko ne ko da dokta a ce wani dokta dan boko ya je yana dako doya da dankali don ya samu abinci ba wannan Allah ya yi alkawari ne wa ilimi cewa sai ya ɗaukaka mai shi duk wanda ya fi kowa kuɗi a duniya yanzu ba da kasuwanci ne farko ya fi kowa ba ya fi kowa ne da kwakwalwa Bill Gates ilimi ne sarrafa ilimin na'uran kwamfuta ya samu ya koya ya fi kowa iyawa ya sayar da wannan ilimin ya yi kuɗi har ya kai ga ana yin wayoyi da sauransu da shi saboda haka Allah kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya koya wa mutane alheri ga masa aminci aminci mai yawa Allah yana umarnin mu da adalci da kyautata wa juna yana hana munkari da albasha yana mana wa'azi ko zamu